أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na 18 ɗin watan 4 miladiya ta shekara ta 1000 afwan hijiriya shekara ta 1442 wanda ya dace wa uku watan 12 miladiya ta 2020 ci gaba a cikin karatun littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha wannan zai zamanto darasi na 27 a cikin littafin bayan abin da ya gabata malam yana dai mana magana akan abin da ya shahi hukumce-hukumce da bayani akan yin sallah ga gawa imana mutumin da ya rasu yi mushi sallah to wannan malam yana cikin mana yi wannan bayani wanda a sati da ya wuce mun tsaya daidai hadisi na inda maliki cewa ya har hada hadisin ta hanyoyi daban-daban wanda kuma ya ambaci hadisin hadisin abu huraira wanda abin da yake cikin hadisin shine inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'a nasi wa huwa bil madinati an-najashiyya ashamata ay sahibal habasha fil yawmi alladhi mata fihi قال إن أخا لكم قد مات وفي رواية مات اليوم عبد لله صالح بغير أردكم بمعنى مزالة صلى الله عليه وسلم يا بعد سنر واتا رسوان نجاشي yana garin madina sai mazalla ke cewa a yau wani bawa na allah managarci ya rasu amma bi ghairi ardikum bai mutu ba a nan ƙasar ku ya mutu a wani waje ne don haka faƙun fasallu alaihi ku tashi ku salla gare shi kenan nan mala yana so yi mana bayani akan abin da ya shahi mutum mai imani wanda zai mutu a inda ba zai samu damar a yi mishi sallah ba to babu laihi ku musulmai a inda kuke za ku yi mishi wannan sallar kamar da ƙarin bayani zai zo a nan gaba insha Allah ta'ala faƙalu sai sahabai suke cewa man huwa wane ne wannan bawan Allah na gari kala sai mazalla ya ce musu annajashiyu wa qala istaghfiru li akhikum mazalaki ta ku nema wa dan uwanku gafara a wajen Allah qala fa kharaja bihim ila al musalla sai abu huraira yake cewa sai manzalla ya huta da su zuwa ga al musalla hilin da ake sallar idi wa fi riwayatin a wata riwaya kuma ya huta da su zuwa ga baqi'a sunan makwantan garin madina summa taqaddama sai manzalla ya shiga gaba fa saffu khalfahu su kuma sahabbai suka yi sahu a bayan manzalla sallallahu alaihi wasallama saffaini sahu guda biyu qala shi abu hurairah ya kara da cewa fa saffafna khalfahu sai muka yi sahu a bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace kama yusaffu ala almayyit kamar dai yadda aka saba ake yin sahu ga mutumin da ya mutu kenan kai ka kadarta cewa gagawan a gabansu sahun da suka irin sahun kamar gagawan za ku mashi sallah ne ta da cewa gawa tana wani nisan tazaran da ana kadarta abin da ke tsakanin makka da habasha a wancan lokaci kusan kuwa yanzu a misali wajen kilomita dubu hudu da wani abu ne amma a ran da ya rasu a ran na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya aka yi sani wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayuha a wata riwaya kuma ya zo cewa an gwada mushi ne kai tsaye ga najashin nan ya rasu ita ce riwaya ce akwai kura akan ta malam zai kawo ta anan gaba alayati hal manzalla ya sanar da sabon shi a ran da najashi ya rasu sai suka yi sahu suka mushi sallah wa sallaina alaihi kama yusalla ala almayyit muka yi sallah ga najashi kamar yadda ake yin sallah akan mutumin da ya mutu sai ce wa ma tuhsabul janazatu illa mawdu'atun bayna yadayhi kai kai ka ce kamar gawar gata a gabar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar ba a lissafa abin face kamar gagawar tana ajiye ƙala fa'ammana abu hulina yake ce sai mazalla ya mana limanci wa salla alaihi ya salla ga najjashi wa kabbara alaihi arba'a takbiratin ya kabbara guda hudu wannan hadisi ma daga ta akhrajahu al-bukhari wa muslim wal lafzu wa abu wal lafzu lahu wa abu dawud wan nasa'i wa ibn majah wal baihaqi wa at-tayalisi wa ahmad yace min turuqin an abi huraira kana hadisin yazo daga hanyoyi daban-daban kuma duka daga abu huraira Allah kadir da gare shi malice wa ziyaratu al-ula lin nasa'i wa ahmad wa thaniya lil bukhari wa thalitha li ibn majah wa sabi'a lish-shaykhayn wan nasa'i wa ahmad wal 'ashira yake cewa ash-shaqru thani minha li ahmad wa hiya indahu bi tamamiha min an ghairi abi hurayra kama yati wa ziyaratu al-akhira li muslim wa rawa minhu at-tirmidhi wa sahahahu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama imam at-tirmidhi shi ma zo da wannan hadisin daga manzalla sallallahu alayhi wa sallama salla ala an-najashi manzalla yayi sallar gawa ga najashi tare da najashi iya habasha manzalla yana garin madina fa kabbara arba'an mazalla ya yi kabarbari guda hudu wa huwa riwayatun littayalisi sun ma'akarajahu al-bukhari wa muslim wa nasa'i wa al-baihaqi wa tayalisi wa ahmad min turuqin min hadisi jabir kan duka hadisin ya zo daga hanyoyi daban-daban ya zo daga abu huraira ya zo daga jabir ibn abdullahi da sauran sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama malice wa ziyaratu saniya tunda kammance a can karatun da ya wuce na baya malam ya ce hadisan sun zo daban-daban amma zai haɗa kan hadisan gaba ɗaya kawo su a cikin yaƙi ɗaya wanda shi ne mana saboda kenan ba sai mun zuwa mu je cikin wancan hadisi mu ɗauko kaza mu koma mu tai cikin wancan mu ɗauko kaza a malam sai jera hadisan gaba ɗaya ta yanzu shi sa yake ambata maka hanyoyin da hadisan suka zo kenan wanda shi ya jera su ya ce wa ziyaratu saniyatu wa salisatu wa rabi'a li shaykhaini wa ahmad وله الخامسة والسادسة ولمسلم والنسائي التاسعة وللنسائي الجملة الأولى من الزيارة العاشرة والزيارة الثانية عشر يتي لمسلم وأحمد ثم أخرجه مسلم والنسائي والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطيالسي وأحمد مالك وأنب وعن عمران بن حسين وفيه الزيارة الرابعة عندهم جميعا والعاشرة عند الطيالسي والنسائي والترمذي وأحمد وعنده التي بعدها وكذا ابن حبان تذاك المالين أمتون أن أول سود مجال شنو fagen shi ne bi mana abin da sha ilimin hadisi inda imamu albani ya kakallo kenan la yushaqqu lahu gubar mana mutun ne wanda ya kere ya tafi a bangaren da sha ilimin hadisi to zai sa shi sa nan zaka ji irin abubuwan da yake ambatowa duka yanda hanyoyin da hadisin yazo ne yake so ya ambata maka anan yace summa akhrajahu ibnu majah wa tayalisi wa ahmad an huzaifata an husayfa ibn usayd wa fihi indahum az-ziyaratu ar-rabi'a wal khamisa wa kadha indahum as-sadisa illa tayalisi yace summa rawahu ibnu majah wa ahmad an wa ahmad yake cewa an mujamma' bin jariya الأنصاري وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات وفيه الزيارة الرابعة وعند ابن ماجه التاسعة ثم رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر مثل حديث أبي هريرة المختصر عند الترمذي وإسناده صحيح أيضا ثم أخرجه أحمد عن جرير بن عبد الله مرفوعا بلفظ sai wannan hadisi sannan imam ahmad ya zo da shi daga jariri ibn abdullahi marfu'an hadisin zaka jingina shi zuwa ga manzalla kai tsaye manzalla ke cewa inna akhallakum inna akhakumun najashiya lalle dan uwanku najashi qad mata ya rasu fastaghfiru lahu ku nema mishi gafara Allah mun karanta cewa daga lokacin da aka ce maka wane ya rasu abinda zaka fara cewa bayan kai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka fara yi mishi addu'a ne Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma thabbithu Allah ka tabbatar da shi Allah ka gafarta mishi wannan shine abin da zaka fara yi ba ihu ba ko kuma bora irin na kuka da mafi yawa daga cikin mata suke yi wa isnaduhu hasanun qultu albani yake cewa nace fi hadhihi al-ahadith dalilun ala min wujuhin akwai dalilai da yawa a cikin wannan hadisan da aka ambata daga huskoki daban-daban wanda la takhfa ala anna najashiyya ashamata kana musliman wanda yake mana nuni akan cewa jagora ko shugaba najashi ya kasance musulmi ne a dalilin hadasan da suka wuce kaga za mu fahimci haka tunda manzo Allah ya ce dan uwanku ya mutu bayan da za a ce dan uwansu in ba musulmi bane ba saboda innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun kenan jumla waɗannan hadisan suna mana nuni akan cewa najashi musulmi ne sannan wa yu'ayyidu zalika annahu ja'a an-nassu as-sarihu anhu bi tasdiqihi bi nubuwwatihi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma akwai hadisi wanda yazo qarara an-nassu as-sarih shine hadisi wanda yazo ƙoro-ƙoro mana hadisi ne qarara bi tasdiqihi cewa shi najashi ya gaskantar da nubuwatihi sallallahu alaihi wasallama annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama faqala Musa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu Abu Musa al-Ash'ari Allah karar da gare shi yake cewa amara na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce mu annan taliqa ila ardil ila ardil najashi anan Abu Musa yake cewa manzo Allah ya umurce su annan taliqa akan mutahi ila ardin najashi zuwa kasar najashi fa zakara alqissata wa fiha sai abu musa al-ash'ari ya ambata labarin yace wa fiha kuma yazo a cikin labarin abu kamar haka wa qala an-najashi najashi yake cewa ashhadu annahu rasulullahi cewa na shaida lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne kaga zan musulmi kenan wa annahu alladhi bashara bihi Isa ibn Maryama kuma lalle shine wannan mutumin da annabi Isa Isa dan Maryam ya rika bada albishirin cewa zai zo wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad sai da jashi ke taka ganzu da imani ya kare mu sai ce walaula ma ana fihi min al-mulk in ba dan abin da nake tare da shi ba na mulkin ƙasar Habasha la'ataituhu da na tahi zuwa ga manzalla sallallahu alaihi wasallama hatta ahmila na alaihi zan je in zama mai kokan mashi takalmi zai je ya zama to manzalla sallallahu a matsayin mai dokan takalmi sarki ne wanda ana ambata shi ƙasa da ƙasa ta in ba don abin da yake tare da ni na mulkin nan ba ya ce da na je zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in zama ɗan ɗokan mashi takalmi to kaga musulmi ne a kharajahu abu dawud wal bai haƙiyu bi isnadin sahihin kama ƙala al bai haƙiyu fi ma na ƙalahu al'iraƙiyu fi tahrijil ihya walahu shahidu min hadisi ibn mas'udin a kharajahu tsayalisi walahu shawahid ukhra fi musnadi ahmad mala ya ce wa'alam wa'alam anna hadha alladhi dhakarnahu min as-salati 'ala al-ghaib yanzu malam ya ambata maka yin sallah ga mutumin da baya nan to yanzu zai shunhuda magana kuma akan waye ya kamata a ma sallar sallar salatul ghaib imana yanzu kowa da ya mutu muna zawa sai ma ga wanda suka kai shi suka binne asan dawo an yi sallah an kai an binne shi sai mu ce hayya bari mu taimaka taimaka mushi sallah kamar waye ya kamata a masalatul ghaib to shine anan malam kuma zai shin huda bayani ah mal albani yake cewa wa'lam ka sani anna hadha alladhi dhakarnahu wannan abin da aka ambata maka wani abu ne aka ambata maka min as-salati alal ghaib game da bayani akan sallar mutumin da baya nan ya rasu wanda yake ce ke can wani wajen da ba iya mushi sallar ya mutu daga baya a zo a mushi sallar gawa mal yace huwa alladhi la yatahammalu alhadithu ghayrahu aw la yahtamilu alhadithu ghayrahu wannan shine bayanin da hadisin bai dokan wata ma'ana in ba wannan ma'anar ba yace walihaza saboda haka sabaqana sabaqana ila ikhtiyarihi sullatun min muhaqqiqi almadhahib yace a dalilin haka sabaqana suka rigaye mu ila ikhtiyarihi zuwa ga zabar wannan ma'anan cewa as-salatu al-ghaib sullatun wasu jama'a min muhaqqiqil madhahib daga cikin malaman da suke da tahqiqi na mazhabanci yana suke bin mazhabanci su kalelece su tabbatar da me ya tabbata a cikin hadisi sai ma ce wa ilaika kuma amshi zan baka khulasatan wani takaitaccen bayani zan baka resume min kalam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi hadha as-sanad yake cewa zan baka takaitaccen bayani na al-allama ibn al-qayyim Allah ya rahama a gare shi fi hadha as-sanad ay fi hadha as-siyaq a cikin wannan jerin bayanin qala fi zadil ma'adi ibn al-qayyim ya fada a cikin littafin zadul ma'adi fi hadi khairil ibad yake cewa walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa sallam wa sunnatihi as-salatu ala kulli mayyitin ghaibin ku sani cewa bai cikin shiryaswar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa sunnatihi ko kuma a cikin sunnar shi as-salatu ala kulli mayyitin ghaib a ce duk mutumin da baya kasar ku misali benan ya mutu a ce a tashi a yi musu sallah irin ta wanda mutumin da baya nan to ka sani cewa in ji ibn al-qayyim wannan bai daga cikin sunnar manzon Allah a ce kowane wanda ya mutu haka za a mushi wannan bai cikin karantar manzon Allah me yasa malam ya wannan maganar yace faqad mata khalqun kathirun min al-muslimina ya ce yau ai akwai mutane da yawa waɗanda suka rasu daga cikin musulmai safha mi'a musamman ta ashar sandiji yake cewa ai akwai mutane da yawa halkun kathirun mutane da yawa minal musulmi daga cikin musulmai wanda suka mutu wahum ghuyyabun wahum ghuyyabun a halin da ba sa nan kenan sun mutu a wani waje daban amma falam yusalli alaihim ba a nakalto cewa manzon Allah ya musu sallah ba kenan ba kowa bane ake ma sallah kawai a ce a duk wanda ba ku samu wannan kishi ba kawai yi sai ku je kuma ku yi sallah a malaci bai cikin karantar manzon Allah haka an samu mutane da yawa wa hum ghayyabun mana ba sa nan ko manzon Allah ya musu wanda bai musu sallah ba yace falam yusalli alaihi manzalla bai musu salla ba wa sahha anhu ya ma inganta daga manzalla sallallahu alaihi wasallam annahu salla ala an-najashi salatihi ala al-mayyit manzalla ya mushi salla salla iri wanda ake yi wa gawa yace fahtulifa fi dhalika ala thalathati turuqin sai aka samu sabani akan sallar da manzalla ya ma najashi aka samu sabani daga cikin a wajen malamai sabanin da yake dauke da tunani guda uku tunani guda uku tunani na harko yake cewa anna hadha tashri'un wa sunnatun lil ummati as-salatu ala kulli ghaibin wa hadha qawlu shafi'i wa ahmada annahu anna anna hadha tashri'un yace ai wannan shari'a ce wa sunnatun hanya ce lil ummati game da al'umma don yin assalatu ala kulli ga'ibin akan duk mutumin da ya mutu inda ya baya nan to ana da daman da za a iya yi mashi sallah wa ya haɗu wannan maganar al'imamu shafi'i da shi da imam ahmad ibn hanbal kenan mazhab a biyu daga cikin mazahib guda hudu su sun ta kan cewa kowa ana iya yi mashi salatul ga'ib wa qala abu hanifata wa malikun shi kuma al'allama abu hanifa da shi da imamu malik suka ce a hada khasun bihi wannan wani abu ne keɓancacce ga manzan Allah shi kaɗai bi mana baya halatta kawai rigi-rigi a ce duk wanda ya mutu sai amurci salatul ghaib suka ce suka ce wa laysa zalika li ghayrihi baya halatta ayi wannan sallar bi mana wani yazo a yau ya ma wani salatul ghaib wannan magana abu hanifa da shi da imamu malik shi kuma imamu shafi'i da shi da ahmad ibn hanbal suka ce ana iya yi ma kowa magana ta uku ta ƙarshe magana shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam alharrani addimashki ibn taimiya malace wa ƙala shekul islam ibn taimiya as-sawabu magana wadda take ta daidai annal ga'iba cewa mutumin da baya nan ya rasu a wani waje in mata in ya rasu bi baladin a wani gari lam yusalla alaihi fihi ba a mushi sallar gawa ba haka aka ɗauke shi aka ji aka sa shi cikin ramin shi to wannan sulliya aw sulliya alaihi za a yi mushi sallah salatul ghaibi sallah irin ta mutumin da ya mutu a wani waje kayan kuma magana ibn al-qayyim magana ce wajiha jiddan sai ibn afwan ibn ibn taymiya sai ibn taymiya yake cewa kama sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala an-najashi kamar yadda aka samu mazalla yayi sallah ga najashi ni yasa li'annahu mata bainal kufari saboda yayi ya mutu tsakanin kafurai ya mutu tsakanin kafurai wa lam yusalli alaihi aw wa lam yusalla alaihi ba ai salla a gare shi ba wa in sulliya alaihi haythu mata ibnu ibnu taymiya yake cewa idan aka mutun salla inda ya mutu to lam yusalla alaihi salatul ghaibi ba za a komo a ce bari a mushi salla ba ta salatul ghaibi ya ce li annal farada saboda abin da yake farilla akan musulmai na su mushi sallah saƙaɗa ya sabka bi salatin musulmi na alaihi a dalilin musulman da suka mishi sallah wa'ancan to wannan abin ya riga ya ƙari to amma magana ta imamu malik da imamu abu hanifa ita ma abin duba ce ai ana mun karanta wanda take share masallaci wancan satin da ya wuce mazalla ya mata salatul ghaib ko to kaga aka bar shi akan cewa wannan khas ne ga manzo Allah shikenan mu kuma a yanzu wanda ya mutu a inda ba a mushi sallah ba sai mushi sallah wanda ya mutu kuma a inda musulmai ne wasu jama'a musulmai sun wakilce shi sun mushi sallah magana ta rike ta kare kenan saqata bi salatil muslimina alaihi wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salla ala ghaibi wa tarakahu mazalla yayi sallah akan mutumin da baya nan wa tarakahu daga ba kuma hebari wa fi'luhu aikin manzalla da ya aikata wa tarkuhu da barin da ya sunnatun sunna ne yace wa hadha lahu mawdi'un wannan kuma yana da abun dubawa anan yace wallahu a'lam Allah shine mafi sani kenan magana da shi ibnu taymiya yi inda ba a mushi sallah ba sai ku mushi sallah amma inda aka mushi sallah kuma to wannan haƙƙin na ku mushi sallah ya sabta akan ku to sai mala albani kuma yace wal aqwalu thalathatun yace fi madhhabi ahmada wa asahhuha hadha at-tafsil shi ibnu taymiya shi ma yana ɗaya daga cikin mabiyan mazhaba ta imamu ahmad ibnu hanbal shine anan malam albani ke cewa waɗannan maganganu guda uku da suka zo bimana sun zo daga mazhaba ta imamu ahmad ibnu a karan kanshi sai ce amma wa asahhuha mafi ingantar magana a cikin su hadha tafsil wannan detaikin da malam yayi ibnu taymiya yayi anan kenan wani shi zai wakilci maganganun da aka yi a cikin mazhabata ta imamu ahmad ibn hanbal qultu albani yake cewa nace waqtara hadha ba'd almuhaqqiqin min ash-shafi'iyya wannan maganar da ibnu ibnu taymiya yayi wasu daga cikin masu kalelece magana da bibiyan tushenta daga cikin mazhaba ta imamu shafi'i su ma irin wannan maganar suka yi alhali mun gani a baya ba shafi'iyya su sun tayi akan mice akan cewa duk wanda ya mutu ana iya mashi salatul ghaib to amma wasu daga cikin su almuhaqqiqin wannan suke bibiyan abu keke da keke da suka bincika suka zabi wannan magana ta ibnu taymiya fa qala al-khattabi fi ma'alim as-sunan ma nassuhu al-imam al-khattabi yake cewa a cikin littafin ma'alim as-sunan ma nassuhu wanda gundarin maganan gashi kamar haka qultu shi imam al-khattabi yake cewa nace annajashiyu magana akan sallar da mazalla yayi wa najashi shi wannan najashi rajulun muslimun mutun ne musulmi qad amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yayi imani da manzon Allah wa saddaqahu ya gaskanta manzon Allah ala nubuwati akan annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa annahu kana yaktumu imanahu sai da yana boye imanin shi saboda cikin mutanen da yake sannan ko ba komai ba ya zauna a wannan wajen ya zama to dai wannan kasar ta habasha da wahala ta iya cutar da mutane da suke musulmai ne ko mun ga irin gudun wanda ya bada a hijira ta farko zuwa habasha da hijira ta biyu zuwa habasha har wannan dalili zama to shi ma dalilin na musulmantan shi to kaga ya zauna a wancan lokacin ya zauna a wannan matsayin da irin dan abin da zai iya yi na karewa musulmai abin da yake sharri ne shine mafi alheri a gare shi sama da ya bayyana imanin shi wata mulkin ya kubce a lokacin to malaki ta ana illa annahu imam al-khattabi yace illa annahu kana yaktumu imana yana yana boye imanin shi ne sai ce wal muslimu shi ko musulmi idza mata in ya mutu wajaba alal muslimina ya wajaba akan musulmai an yusallu alaihi akan su salla a gare shi illa annahu kana baina zahranai ahli al-kufri sai da shi da jashi ya mutu a farfajiya a tsakiyar waɗanda suke mabuta kafirci ne walam yakun bi hadratihi bai zaman to ba a halarce da shi lokacin da ya mutu man ya komu bi haƙƙihi mutumin da zai iya tashi sabki haƙƙin shi na jashi fi salati alaihi game da ayi mushi sallah irin ta musulmai a dalilin haka falazima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yaf'ala zalika sai zaman to dole akan manzon Allah yayi salatul ghaib ga najashi yace iz huwa annab iz huwa madha aiwa iz huwa nabiyuhu wa waliyuhu kasancewar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabin najashi tunda ya imani da shi sannan kuma wa waliyuhu kuma manzo Allah shine majibincin lamarin duk wani mai imani wanda najashin shi ma yana ciki inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu sai ce wa ahaqqun nasi bihi ko manzo Allah shine mafi cancantan mutanen duniya kaf game da abin da shi haƙƙin najashi da kaga kenan an binne shi ba a mushi sallah ba sai manzon ya tashi daga inda yake sai ya jagoranci musulmi aka ma najashi salatul ghaib wannan magana khattabi kenan sai yace fa hadha wallahu a'lam yace kaga wannan bayanin Allah shine shine mafi sani yace huwa sababu shine sababin da yasa allazi da'ahu wanda ya ja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila salati alaihi game da yi wa najashi sallah bi zahiril ghaibi bi ma'ana a a fake yana inda bayana malice fa'ala haza idza mata almuslimu sai ke cewa dan haka akan haka duk mutum musulmi wanda ya mutu bi baladin a wani gari min albuldan daga cikin gari ruwa wa qad mada haqqahu wa qad qada haqqahu fi salati alayhi kuma aka dage aka biya haƙƙin shi aka yi mishi sallah mana inda ya mutu aka mishi sallah fa innahu la yusalla alayhi ba za mishi sallah ba kake da wannan magana ta Imam al-Khattabi tana kama da maganar wa Ibn Taymiyyah sannan kuma tana magana da al-muhaqqiqi madhhab shafi'iyya kenan duka suna kan wannan magana kenan in an rige an mushi sallah khalas yake cewa fa innahu la yusalla alaihi an an mushi sallah kenan ba za a komo a mushi salatul ghaib ba yace man kana fi baladin akhara ghaiban ghaiban anhu kenan wanda yake wani gari daban ga'iban anhu wanda ya faku game da wannan gawar ita tana ƙasa kaza ko kuna ƙasa kaza kenan ba za ku masa sallar ga'ib ba saboda musulman da suke wancan ƙasa sun yi abin da ya kamata na yi mishi sallah sai dai ku bi shi da addu'o'i ku daga nan Allah ya gafarta mishi sai Imam al-Khattabi ya ci gaba da fa in fa in alima annahu ko kuma fa in ulima idan aka daga aka sani cewa annahu lam yusalla alaihi ba a yi mishi sallah ba li'a'iqin saboda wata matsala au mani'in ko wani wani wani abin da ya hana mai au mani' uzurin ko wani uzuri ya gitto abin ya gagara a mishi sallah aka binne shi haka nan sai kuka samu labari to kana sunnatu sunna abin da ta sani akai an yusalla alaihi a mishi sallah salatul ghaib wala yutraku ba'da zalika ba wala yutraku a zalika ba za a bari yi mushi sallah ba li bu'dil masafati saboda nisan tazarar da ke tsakaninku ku ce ai ya mutu a Amurka ne mu kuma muna Nijar da za a mushi sallah a in dai kun tabbatar da ba mushi sallah nan ba to ku za ku mushi sallah nan wannan shine magana Imam al-Khattabi fa idza sallu alaihi istaqbalu al-qibla in suka zo yi mushi sallah kuma za su fuskanci al-qibla wajen yi mushi sallah za su fuskanci al-qibla ko da diddigawa battara za su huskanci alƙibla walam ya tawajjahu ba su huskanci ba ila baladil mayyiti zuwa garin mutumin da ya mutu in kana fi ghairi jihati alqibla ko da ya kasance garin bayya huskantar alqibla garin bai huskanci alqibla ba to ba za a ce ba misali za a ce ya mutu a wani misali a ce ya mutu a gadas la qaddara Allah wani uzuri ya zo ya gitta ne misali ba mushi sallah ba sai kuka ce daga nan za ku mushi sallah in kuka tashi sallar nan ba arewa za ku kalla ba ku ce ai kabarin shi a can yake a za ku huskanci al'ibla ne za ku huskanci al'ibla shi ne maganar da malai kenan malai ce wa qad zahaba ba'd al-ulama ila karahati salati 'ala al-mayyit al-gha'ib yace wasu daga cikin malamai sun tahi akan karhanta mana makaruhi ne an ki as-salati 'ala al-mayyit al-gha'ib yin sallah ga mutumin da ya mutu wanda baya na yake wani waje kina mushi wannan sallah suka ga suna ga cewa wannan makaruhi ne wa za'amu kuma suka raya cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana makhsusan bi hadal fi'li suna ga cewa mazalla shine ya keɓanta da wannan aikin kamar yadda Imam Malik ya go da shi da wa da shi da malikiya da wa aiwa hanafiya da abu hanifa da imam malik suna ga ce a wannan abu ne wanda yake keɓancece akan manzalla kai yau ba za ka taso ba ka ce za ka mutumin da yake ya mutu a wani waje ka za ka mishi salatul ghaib wa kana makhsusan bi hadha al-fi'li yace iz kana fi hukm al-mushahidi lin najashi yayin da ake kadarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake mishi hukuncin cewa ya ga najashin da idan shi ya ce limaruwi ya game da abin da aka rawaito fi ba'adil akhbari a cikin wasu a cikin wasu hadisai annahu qad suwiyat lahu a'lamul ardi an daidaitawa manzala sallallahu alaihi wasallam tidinnan duniya gaba daya suwiyat an daidaita mishi a'lamul ardi tidinnan duniya imana kenan daga inda yake garin Madina kilomita 4000 nan da wani abu kawai mazalla ya gansu haka sak a kwanci a gaban shi mana ba tudu ba gangare ba dutse ba wane ne yanda ya zo a cikin labarin hatta kana yobu siru makanahu har sai da ya zamanto daga inda yake a garin madina yana ganin inda najashi yake sai dai hadisin nan fihi masail mu koma lamba ta ƙasa malaki cewa zakaran nawawi fil majmu' anna hadha al khabara من الخيالات ثم ذكر حديث العلاء ابن زيد yake cewa ɗuwiya fi fi fi tayyin ardi lin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dhahaba fa salla ila ila ila muawiyata ibn muawiya fi tabuk wa qala annahu wa qala innahu hadithun da'ifun da'afahu al-hafiz minhum al-bukhari wal bayhaqi al-ayati hal wannan hadisi akwai abin da yake tare da shi na kura cewa an shin huda mazalla kasa har ya ga inda najashin yake tunda ya gan shi kenan ya zama dole akan shi ya salla a gare shi wannan magana ce akwai wannan akanta wa hadha ta'wilun fasidun albani yake cewa wannan tawili ne lalatacce mana wannan magana da aka yi ta cewa ai an daidaita mushi kasa ya ga najashi inda yake wannan magana ce wanda ba tabbatatta ba me yasa li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah idza fa'ala shay'an idan ya aikata wani aiki min af'ali shari'a na daga cikin ayyukan shari'a kana alaina ya zama wajibi a gare mu mutaba'atuhu mu bishi yake cewa walittisa'u bihi kuma sannan da koyi da shi wat takhsisu la yu'lamu illa bidalil su malaman suka ce wannan an keɓance manzalla ne kaɗai kenan su a maganarsu ko a wata ƙasa ka mutu misali inda ba maka sallah ba babu zancen a maka salatul ga'ib a ƙasar tunda sun ce aikin manzalla da shi kaɗai hususiya ne kenan ba wanda ke da yancin yayi to shine albani ana yake musu raddin cewa wannan maganar tasu ba ta da wani dalili tunda sun ce hususiya ce ko to wat takhsisu la yu'lamu illa bi dalil ke da dole su kawo dalilin da yake nuna cewa ai manzan Allah kaɗai ne Allah ba daman ya yi salatul ga'ibi banda shi Allah bai ba kowa dama ba to shi kuma dalilin babu shi sai ce wa mimma yubayyinu zalika annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nas ila al musalla daga cikin dalilan da suke nuni akan cewa babu wani dalilin da ya nuna kebance manzon Allah kaɗai akan wannan aikin cewa manzon Allah ya huta tare da shi da mutane ila al musalla zuwa ga hilin idi fasaffa bihim yayi sahu sahu da shi da su fasallu ma'ahu suka salla tare da shi suka salla tare da shi in khususiya ce aikin shi ne shi kadai me ya kamata a yi shi kadai zai ce sallar shi kamar yadda misali mazalla ya rasu ya bar mata guda ta rabu kaga wannan khususiya shi ce dan saboda sahabbai suna rayuwa tare da shi ba a ce ba a kuma ku yi tunda kuna tare da mazalla an hudu musu haka a kenan an san hususiya ce tashi ta shi kadai to ita ma wannan sallar da yima najashi inda hususiya ce tashi ta shi kadai da me kamata yi shi kadai kamata yi sai ya sallar shi wannan shine bayanin da mala albani ana kuma bayani ne wanda akwai wajihi ne sosai fa ulima mala ce sai muka gane cewa anna hadha ta'wil cewa wannan tafsirin da aka yi bayanin da aka yi na cewa hususiya ce ta manzo Allah shi kadai fasidul lalatacce ne mana ba wani dalili akan shi wallahu a'lam Allah shine mafi sani tawadu yanzu ka duba yanda malamai suke tattauna masail din nan a karanta can a karanto can a karanto can a hada wancan da wannan karshe sai a ce maka bayan an haƙƙaƙe mas'ala an huto da hukunci kaza haka kawai saboda zahir kai da rashin sanin ne ake cewa karatu sai ka tashi sai ka rushe abin kaulan wahidan a ce kai ba haka bane shi kenan kai ba haka bane da kawai a cikin segon ɗaya ko biyu wai zai wakilci aikin da mutane suka yi shekaru nawa suna karance karance a karanta can a leko can a leko nan malai cewa qad istahsana a arruwai arruwai maza ruwayanu ruwayanu yake cewa ruwayyani wa huwa shafi'iyyun wanda daga cikin ana kira shi da suna ruwayyani imana ba shafi'i ne yake cewa ya ya inganta ya kyautata ma zahaba ilaihi al-khattabi abinda imamu al-khattabi ambata ana wanda malam ya karanto mana shi yace wa huwa mazhabu abi daud wannan abinda imamu al-khattabi ya hadi wanda kuma ibnu taymiya ma akai yake yace shine mazhabata abu daud aidan kuma fa innahu fa'innahu tarjama lil hadithi fi sunanihi saboda shi imam abu dawud ya yi tarjama ga hadisin da yake ne tarjama bi mana kahin ka kawo hadisi a cikin littahinka sai ka buɗe babi sai ka ce babi da ke magana akan hukunci kaza to wani shine tarjama shi abu dawud ya yi wannan tarjama me yace yace babun fi salati alal muslimi yamutu fi biladi shirki babi da yake magana akan sallah ga musulmin da ya mutu a garin mushrikai a garin da ake shirka kai kenan ta ya mushi ya mushi tarjuma kin daga tarjuma shi aka gane cewa shi ma yana nan akan maganar da Imam Al-Khattabi ya tafi zuwa gare ta wa khtara zalika min al-mutaakhirin al-allamatu al-muhaqqiq al-shaykh Salih al-Muqbili kama fi Nail al-Awtar daga cikin malamai suka zo daga baya akwai malami muhaqqiqi dattijon malami salih al-muqbali kamar yadda zo a cikin littafin shirin al'adar wastadalla lidhalika bi ziyanati allati waqa'at fi ba'd turuq al-hadith sannan kuma ya kafa hujja da ƙarin da yazo a cikin wasu hanyoyin da wancan hadisin yazo me ƙarin da yazo manzalla ce musu inna akhakum dan uwanku qad mata haqiqa ya mutu bi ghairi ardikum ba a kasar ku ba kaga wannan magana ta yi daidai da abin da khattabi ya ta yi a kai kuma abin da abu dawud shi ma ya tarjama babin da ke magana a kan mutum musulmin da ya mutu a garin mushrikai shi kuma zalam ya ce inna akhakum qad mata bi ghairi ardikum ko kina ya mutu ardul ardu shirk ya mutu a ƙasa mushrikan ƙasa kenan mazalla ce fa ku tashi fa sallu alaihi ku salla a gare shi kenan wanda ya maka nuni akan cewa in mutun ya mutu a ƙasar da ba a mishi salla ba kuma da yancin da za ku mishi salla anan wa sanaduha malike cewa ala sharti shaykhain kuma wannan hadisi sharadin shi mana shurut din shi suna kan sharadin Imam al-Bukhari da Imam Muslim sanadin shi kenan da haka hadisi ne ingantacce wa mimma yu'ayyidu adama mashru'iyyati salati ala kulli gha'ibin yanzu mala ya kare waccan magana kenan yanzu dai mala ya dandale maka magana waye ya kamata amma salatul ghaib mutumin da ya mutu a inda ba mishi sallah sai ce wa mimma yu'ayyidu daga cikin abin da yake karfafan adama mashru'iyyati salati ala kulli ghaibin rishin yin sallah ga duk mutumin da ya mutu a wata ƙasa ta shirka maliki afwan mutumin da yake ya mutu a wata ƙasa ya ce annahu lamma matal khulafa'u ar-rashidun lokacin da khalifofi suka rasu wanda suke masu shiryaswa wa ghayruhum da wasunsu lam yusalli ahadun minal muslimina alaihim salatal ghaib lokacin da abubakar ya mutu ba mashi salatal ghaib ba a ce misali shi yana madina su suna iraki suka ce to bari mu tashi mushi sallar ghaib ba samu haka ba haka umar haka usmanu haka aliyu ba inda aka hakaito cewa inji albani an musu salatul ghaib kenan inda ana yi waɗancan da su ya fi cancanta a musu saboda su ne 'yan ajin tabarkalla a cikin al'umma na sama da kowa kenan su ya kamata amma wa ghairuhum malaka ta lam yusalli ahadun minal muslimina alaihi ba wani ɗaya daga cikin musulmai wanda ya musu salatul ghaib walau fa'alu inda ku an aikata haka latawatara naqlu bidhalika anhum latawatara naqlu da an samu maganganu na hadisai da athar mana labaru da sun zo a liƙe da juna bi mana masu yawa tawatur mana abin da ya zo abin da ya zo kaya guda bi mana a ce ai wani an mashi salatul ghaib a waje kaza inda a ce ana yi da tabbas sai an rawaito saboda da suke da yanzu misali in ka ɗauki lokacin umar kaga daular daular musulunci ta yi faɗi sosai kaga irin lokacin da kaji an ce ai yan ƙasar yan wuri kaza ma sun yi yan misira sun yi yan iraki sun yi yan shamu sun yi sun iya yan ina da kowa yayi kenan da an samu dalilai akan haka to amma malik ke cewa ba a samu ko dalili ɗaya ba kenan dalili ne akan ca ba a yi ba in ko da an yi da an samu dalilan malik ce faqabil hadha bima alaihi kathirun min almuslimin alyawma min as-salati ala kulli ghaibin malik ce ɗauko wannan maganganun da aka yi qabil ka fuskance su wannan maganganun da aka yi a baya na rashin halaccin yin salatul ga'ib ga kowa ka dora shi ala alai ma'a bima alaihi kathiru minal muslimina game da abin da da yawa daga cikin musulmai suke kai minas salati ala kulli ga'ibin yin sallah ga duk mutumin da ya bar duniya yana a ƙasar musulmai yake ba a ƙasar musulmai yake kawai a cewa ne ya wuce a tashi amur salatul ga'ib maliki cewa lasiya ma balantana ma iza kana lahu zikrun balantana ya zama mutum iya da ambato wa wasitun ana sauraron shi yana da ambato ana sauraron shi imana ambaton shi ya ɗaukaka a cikin gariruwa ana cewa ya mutu sai ga mutane wannan gungu a tashi amsa salatul ghaib wannan sumushi wannan sumushi wannan sumushi lasiya ma kasashen laraba ana yawan ana wannan abin da yawa malici to ka ɗauki waɗannan dalilan da aka kawo anan sannan kuma ka kara su da irin abin da ake yi a yau male ce walau minan nahiyati siyasiyati faqat wannan mutumin da ya rasu in dai shahararre ne ko da dan siyasa ne ko ta bangaren siyasa ne kawai wala yu'rafu bi salahin ba a ma san shi da cewa wani mutumin kirki ne ba au khidmatin lil islam ko kuma khidma ga musulunci ba amma ba a san shi da wannan abin ba za ka a tashi a wannan su mushi wannan su mushi wannan su mushi wannan su mushi saboda kawai ambatan nashi ake dubawa ba a duba dalilin da ya kamata a mushi ko bai kamata a mushi ba a inda ya mutu an mushi salatul ghaib shikenan ba a mushi ba to a lokacin kuma za a samu su daga cikin musulmi su mushi sai malaka ta walau kana mata fil harami al makki wa salla alaihi al alafu al muallafatu fi mausimil hajji salatul hadir yace wa wannan salatul ghaib din mutane suna nan suna tayinta walau kana koda mutumin nan da ya mutu mata fil harami ya mutu a harami ne na makka al-makki wa salla alaihi al-alaf kuma sannan aka samu mutane dubunnai suka yi mishi sallah a lokacin ma aikin hajji suka mishi salatul hadir gagawan da aka mata amma kuma a ce sai a garin sallah sai a musayyame to kaga wanda ya dauki wata mafhumi daban ba irin salatul ghaib inda musulunci ya sani bane ba malaci qabil ma zakarna bi misli hadha hadhihi salat ta'lam yaqinan annaha min al bid'i yace kai compare qarin muqarana kenan kai compare abinda ma zakarna muka ambata bi misli hadhihi salat na kwatankwacin wannan sallah ta ghaib ta'lam zaka gane yaqinan sani ne yaqini annaha min albid'i cha irin wannan sallar da ake ta ga'ib a yau tana daga cikin bid'o'in da allati la yamtari fiha alimun bi sunnati sallallahu alaihi wasallama wanda ba wanda zai jayayya wani masani ga sunnan manzo Allah ba zai jayayya akan haka ba ba zai jayayya ba akan ta bid'a ce tunda inda a ce ana yi da wancan su ya kamata akai sun haikarto akan ta an yi ya ce wa mazhabi salafi radiyallahu anhum duk mutumin da ya san sunnar manzan Allah ya san tafarkin mazan jiya wanda suke koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai duka ba su aikata haka ba ba ce ba a bari mu tashi mushi salatul ghaib dan ya mutu a waje kaza to wannan shine maganar da malam ya ka akan salatul ghaib sai gaba ta gaba dai duka a cikin bayani akan sallah akan gawa sai malam ce wa tahrumu salatu wal istighfaru wat tarahhum ala al kuffari wal munafiqin wata harumu ya haramta as-salatu yin sallah ko ka ɗauke shi sallah ko ka ɗauke shi addu'a wal istighfaru da nemawa mutumin da ya mutu gafara wattarahumu da cewa Allah ya mushi rahama alal kuffari haramun ne ayi waɗannan abubuwan guda ku akan kahuri duk mutumin da yake kahuri to babu zance a mushi sallah ko a mushi addu'a ko a nemi mushi gafara Allah ko kuma a nemi mushi rahama a wajen Allah subhanahu wataala kahuri da munafiki liqaulihi liqaulillahi ta'ala dalili akan haka fadar Allah mai girma da buwaya Allah ce wala tusalli kar ka sake kai sallah ko ka sake kai addu'a ala ahadin minhum akan ɗaya daga cikinsu suwa munafukai mata abadan wanda ya mutu har abada kakka mashi addu'a sannan ƙari akan haka wala taqum ala qabrihi kar ka tsaya akan kabarin shi dan yi mashi addu'a kenan tsayuwa ake innahum su waɗannan da suka rasun nan kafaru billahi ka sani ca sun kafirce wa Allah wa rasuli sun kafirce wa manzan shi wa matu kuma sun mutu wa hun fasikuna suna fasikai naka babu zancen ka musu sallah malice wa sababu nuzulil ayati ma rawa abdullahi ibn umara wa abuhu wa siyaqu lahu qala sababin sabkar wannan ayar abinda abdullahi dan umar da shi da baban shi kenan umar dan khattab wasiyaqu lahu siyaqin kuma na abdullahi dan umar ne kale yake cewa lamma mata abdullahi ibn ubay ibn salul lokacin da abdullahi dan ubay dan salul ya mutu da'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalla ya shelanta a cikin shi cewa li yusalli alaihi aw du'iya lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka a da'alahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli alaihi kenan manzo Allah ya kira akan azo ayi mushi sallah ko ayi mushi addu'a falamma qama lokacin da manzo Allah ya tsayu wa thabata alaihi ya tabbata akan inda zai ma Abdullahi dan Ubayy dan Salul sallah shi ko wannan mutum me matsayin shi munafiki ne shine shugaba um gobe kiyama shi zai dauki tuta ta shugabancin munahuci shi abdullahi dan ubayi dan salul yau ma nad'u kulla unasin bi imamihim shi shine imamul munafiqin duk da sunan shi abdullahi bai abin da zai tsina mushi a wajen Allah shi yasa wani sunanka da wani waye duka ba da ba da garin take ba eh aikin kirki kawai ko kasancewa ka dan wani ba ruwan Allah dan wani aiki kawai ya fatima bintu muhammadin salini min mali ma shi'ti لا أغني عنك من الله شيئا يا بني كم معنا ولا تكن مع الكافرين هكا النبي نوح شما تما دان شغو وضرب الله مثل وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ما تاني ما تر ما تر النبي ما ما تر مالن ما تر النبي amma Allah ya ce Allah kuma ya tabbatar da cewa mazajin nasu mutanen kirki ne kana ta su waɗannan matan guda biyu sun kasance kana ta tahta abdaini suna ƙarƙashin igiya auren bayinmu salihaini bayinmu guda biyu managarta fahana ta huwa ya suka ha'inci waɗannan mazajen nasu kasance wata mata annabi zai amfani da ta wani abu Allah ce falam yi wuni ya an huwa minan lashaya wannan ba abin da zai amfana musu a wajen Allah wakila kai ma za a ce musu gobe kiyama ku shiga wuta tare da masu shiga sannan kuma ga mata fir'aun da ta yi imani Allah kai ta aljanna da aka mutum kawai ta kanshi maru Allah ku kusuwa ne kusuwa a kawai kanka ne to shi abdullahi ibn ubay ibn salul kaga tare da manzon Allah suka suka yi masanyin lumfashi imana sun rayu gari guda tare da manzon Allah sun rayu guri guda a cikin masallacin manzon Allah yana zuwa yana sallah amma munafiki ne yana sallah zuciya shi tana cike da da munafuci da kafirci to mazalla ya sabbatu zai mashi sallah hatta qumtu yace falamma qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam thabata ala ilayhi ya tahi zuwa gare shi ya tabbata waje yi mashi sallah hatta qumtu fi sadrihi sai na tsaya a gaban manzo Allah inji Umar fa akhadtu bi sawbihi na rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rike rigen shi fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah a tusalli ala aduwin lahi za ka maƙin Allah sallah waye aduwin lahin nan ibn ubayi ibn salul ɗan ubayi ɗan salul shi ne abdullahi wa qad qala yawma kaza kaza wa kaza alhali manzalla ya shine rana kaza ce kaza shine rana kaza ce kaza za ta yakin yakin tabuka ne ko yake cewa shi bai taba ga mutane ba kattai masu katan ciki masu wane ne yanzu da wannan katan ciki za ku je ku yi kafare yake aibanta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kai karin shi wajen manzalla sai ce a innama kunna nakhudu wa nal'ab ya ce ya maki Allah ai ba wani magana ba ce na haɗi don in zargi wani ko kuma in zage shi kawai dai magana ce da hira irin taɗi da wani ɗan dariya saboda mu rage tsawon hanya Allah ce ƙul abillahi wa rasulihi wa ayati kuntum tastazi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum Allah ce kar ku kawo hamzari saboda a lokacin ya ja hankalin wasu daga cikin masu imanin masu bin shi sai Allah ce in na'fu an ta'ifatin minkum in muka yahi ma wasu a cikin nu'adhibu ta'ifa akwai wanda kuma dole sai mu azabtar da su ba waye za a zautar da shi ne shi ne wanda kuma a can cikin suratun nur da aka ma aisha kage na banza hadisul ifk Allah ce wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim wanda shine babban su yake dokan zunubin shine abdullahi dan ubay dan sallu to wannan mutumin lokacin da ya rasu manzalla yazo zai mishi sallah umar yake tunawa manzalla shine yace kaza shine yayi kaza shine yayi kaza ai mazalla ya so yake cewa in ba dan kar da mutane su fahimci cewa yana kashe sahabban shi ba su su abdullahi dan ubay dan da an kashe su saboda munafukan gaba ɗaya Allah sai da ambatawa manzal Allah sai da ambatawa manzalla su wani da wani da wani da wani da wacce da wacce da wacce da duka munafukai ne ko sa ana ana rayuwa tare da su a zo a yi shura da su a zo a yi wane ne kaga lokacin da aka zaka zo za ta yi yakin yakin yakin uhudu ko? yaƙi uhudu da manzalla ya ba da shawar a zauna a cikin garin majalis islamu sai sabai suka ce ya rasulullahi wahayi ne daga allah ko kuma tunaninka ne na yaƙi cewa ai haka nan manzalla ya ce ba wahayi ne daga allah tunanina ne sai suka ce ya rasulullahi kamata ya muhtamu iske su yanzu abdullahi dan ubai dan salula ya ce a ai kawai zama zami a cikin garin madina saboda an muka zo an suka zo kun ga matanmu ma da ɗiyanmu duhe su kakkama a ta jihonsu shi kuma ka zo na ƙyali kai bal hasali juyewa zai ya koma yana yakan musulma sannan kuma hatsarin da munahuncin shi yake da wafi kum samma'una lahu Allah ya ce a cikin musulman masu imanin akwai wanda musamman munafiki ne akwai masu sauraron abin da yake hodi in yace kaza sai sai kaza kamar mutum ne yana tsammani shi samu shugabanci a garin Madina kawai sai manzo Allah ya zo kenan dole iya da yaran da suna sauraron maganar shi to wani abin yayi tasiri kaga aka huta za ta yi manzo Allah suna cikin tattaunawa suna a huto suna ka huta fagat sai manzo Allah tashi sai shiga gida kasu tantance tuni manzo Allah ya yi damara irin ta yaki ya huto sai sahabban da suka ba da shawarar huta suka ji yauni suka ce maki Allah idan zaman to mun tirsasa ne akan huta muna neman afuwa a zauna a jiraye su a garin Madina manzo Allah ya ce a ai ta riga ta faru ta kare Bahaushe ya ce amma mai dame ɗaya sata ba yanda za a yi manzo na Allah ya ɗauki ɗamara yaƙi kuma ya koma ya sarki wannan ɗamara kawai tashi za ku mutu to a lokacin abdullahi ɗan ubai ɗan sallu mutum dubu guda suka wuta yana tadda a wancan ya za a shi yanzu kamar shi a amsan shawarar shi sai da ya mai da mutum 300 mutum 700 suka ta yi hudu shi yasa malamai suke ambata a zo a zauna a yi shura a cikin mutane kai kadai ka ce dole sai an amshi tunaninka in ba a amsa kuma ka huta waje ka rika surutai na raba kan jama'a wannan alama ce daga cikin alama na munawanci tunda shawarar ku ba ita wace za ta hudda ku kure Allah ce ku yi shawara ku zauna ku yi shawara yanzu abinda kuka gani tsakaninku da Allah kowa zuce shi a buɗe ba wani son wani abu kwana makamanci wannan a tsakanin da Allah kuka tattauna akan kaza za a yi to fa iza azamta fa tawakkal ala Allah in kun gama tantance ku dogara ga Allah ba shawara ku za ta hudda ku ba to shi wannan mutumin munafiki ne shi ne ana yake cewa Umar yake ambata cewa ai shine aikata kaza aikata kaza aikata kaza yake cewa a'dud alaihi alaihi qawluhu kina anan dai yana mai nuni akan cewa baya halatta ya rika ambata ya rika ambata ayyukan da shi Abdullahi dan Ubay dan Sallu alaysa qad nahaka Allahu an tusalliya al munafiqina Umar ya sake cewa manzalla shin ba Allah ya hane ka ba akan kai sallah ga munafikai faqala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka gaf ko ka ne musu gafara Allah ko karka ne musu gafara Allah in tastaghfir lahum 70 marratan in zaka nema musu gafara Allah su 70 falan yaghfir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba abinda Umar ya tsaya hujja manzo Allah kuma ya kawo ya kawo hujja aya a cikin Qur'ani fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya mulmushi wa qala sai yace akhir anni ya Umar Umar ja kuda akhir anni ja kuda ja kuda ka bar ni falamma akthartu alaihi umar ya tsaya da ya jajirce mazalla yayi gaban mahallin sai ce ya rasulullahi ga hu abin da ga hu abin da yake ake ciki qala sai mazalla yake cewa inni khuyyirtu fakhtartu ai zabi Allah ya bani ni kuma sai na zabi musalla zabi Allah ya bani sai na zabi sai na amshi wannan zabin qad qila li an ce mini istaghfir lam aw la tastaghfir lam ko ka naya musu gahara ko kaka naya musu gahara shi kuma irin tausayin da yake da sai ga cewa naya musu gahara in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum ku sai manzo Allah ya ce law a'lamu alli in zittu ala 70 ghufira lahu la zittu alaiha wallahi wannan mutumin ya cutar da manzo Allah haƙiƙanin cutarwa shi Abdullahi dan Ubay dan Salul amma gashi ya rasu manzo Allah yana cewa Allah ya ce ko sau 70 kan ya musu gahara Allah ba zai gawarta musu ba sai mazalla ya ce inda na san in na nema musu sama da su saba'in ya Allah zai gawarta mashi mazalla ce wallah da na nema mashi gawara sama da su saba'in ya ra'ufin rahim kala umar ya ce innahu munafiqun ya ce ya rasu Allah wannan mutum muna huki shi dai umar ya nace akan wannan mutum bai kamata ba a kau irin mazalla mashi sallah kala fa salla alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mazalla mashi sallah wasallaina ma'ahu mu ma muka sallar tare da shi bai kuma gehe ba shi ma tare da shi da aka yi sallar wa masha sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fa qama ala qabrihi mazalla ya tahi ya tsaya akan kabarin abdullahi dan ubay dan salul hatta furiga minhu har sai da aka kare binne shi aka yi shi yayi kowa tsaya addu'a shi sun mansarafa sannan mazalla sai ya tahi kenan sai ya tahi ya bar kabarin yake ta falam yam yam falam yamkuth aw falam yamkut illa yasiran yamkuth ne a kusne ko aiwa bitha falam yamkus mazala bai tsaya ba a wajen kabarin nashi illa yasirin sai dan lokaci kadan kawai dan kadan tsayi wannan da yake hatta nazalat al-ayatani sai ga ayoyi guda biyu sun sauka a cikin suratul baraa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa matu hum fasiquna Allah yace kar ka sake yin addu'a ko sallah ga irin waɗannan mutanen munafukai wanda suka mutu akan munahuci kuma karka tsaya a kabarinsu har abada saboda innahum kafaru billahi sun kafirce wa Allah kuma sun mutu suna halin fasikai ne qala fama salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala munafiqin daga wannan aya manzalla bai taba salla ga wani munafiki ba wala qama ala qabrihi banzalla bai taba tsayuwa akan kabare shi ba ya mushi adda kaga duka ya maka nuni akan tsayuwa ake hatta qabadahu Allah har sai da Allah ya amshi ran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qala fa'ajibtu ba'da ba'da man ba'da man aiwa fa'ajibtu Umar yake cewa sai ne mamakin ba'du daga baya min jur'ati game da karhin halina da na tsaya ala rasulillahi yawma izin a gaban manzalla a wannan ranar da aka zo yi wa abdullahi dan ubayi dan salul sallah shi da kai shi dai umarni ne na Allah yake jan shi sai ce kuma wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi sune mafi sani shi bai sani ba kenan wannan magana akan sallah game da mutumin da yake munafiki kenan sai mu tsaya anan insha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu tashi kenan akan hadisai na gaba da malam zai kawo a cikin wannan babi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته